إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم مركز أهل السنة والجماعة وندا كي أنقل كركدا أبن نند مغرم جمهورية النجار يومنا لا ربا biyu ga wata na zalƙada hijira shekara 446 wanda ya dace da 30 ga watan 4,2025 yau insha Allah za mu yi darasi na 46 cikin littafin riyadu salihin insha Allah darasi na 46 a muna cikin dai babi na tausaya masu rauni daga ciki da maganan mata da yara muna shalaki na yau za mu tashi hadisin amur bin ahawas al-jushami radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فهاجروهن في المضاجع فاضربوهن ضربا غير مبرع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يطعن فرشكم من تكرهون ولا ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح abinda yake wannan ruwaya ta amur bin ahawas iya ba da labarin cewa ya ji da da kunnen shi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana wanda annabi hajji guda yi na ake daban kwana ba don mawaya ta wata daidai a hajji guda ya yi ana kiran daban kwana don ganin a nan ne ya yi gamuwa mafi girma da al'umma musulmi kuma ya yi magana ce la'alli la alƙakun ba'a da ami hada ya ta huzu mana suka kuma anni la'alli la alƙakun ba'a da ami hada ya kuliki ku amshi addininku ibadanku daga wajena yadda ake aiki da yakan yi ba zan ƙara gamuwa da kuma daga bani ba ƙara gamuwa ka tun daga nan daga akwai alamun ban kwana ko amsa tun da raina kenan da iyayewa ba ɗin wannan mai zawa ba za mu gamu da ku ba to na abin da ya rika yi na ban kwana shi ne hajjin ban kwana ba damar hajji na wacce bai to a wannan hajjin ya bayanai da yawa to yanzu shi nan iya ba labarin abin da ya rukoyi kan wannan mas'ala ya ce ba da an hamidallah ta'ala wa athina alai bayan annabawa ya gode ma Allah da saboda yanzu ya wa'azi na muqaddama ta alhamdulillah sauransu bayan ya gode ma Allah ya yaba Allah wa zakkara wa wa'az ya tunatar da mutane ya musu wa'azi sun maƙal kenanan ya dogon bayani ne a cikin bayanin da ya wadi bayan doguwar wa'azi da faɗakarwa da ya yi sai ya ce ala wasu tausu bin nisa'i khaira nan ya ja hankalin mutane da wata mas'ala cewa kuwa juna wasiya mana kulawa da mata da alkhairi amma juna a kula da mata da alkhairi sai yake ce fa inna ma hunna awanun indaku mata suna matsayin awan mana asirat mana kaman zaman an ta jama'aniya mana al'asira kaman wata kaman mata yaƙi kaman kace wata a yaƙi ne yadda ake kamo bayi shine awanu asirat ya ce fa'inna ma hunna awanun inda kun su matsayinsa a wajen kaman bayi ne da kuka kamo laisa ta milikunna min hunna shai'an gairar zalika ba abin da kuka mallaka daga wajen mata irin na bayi kenan ban ba bambanci kenan illa wannan istimta biyan bukata wannan shine abin da kuka bukata kenan biyan bukata ta mata a wajensu da kiyaye haƙƙinsu na mu'amala illa an yatin bi fahishatin mubayna sai inda suka zo da alfasha bayananna suka yi wata katobara suka yi laihi to anan fa in fa'anna in sun yi wata alfasha wanda ta kai laihi wanda ya kai a ƙaurace ya ce fahajuruhunna fil madaji ku ƙaurace musu a wurin shumuda nan ma'ana ana kwanci a wuri guda amma za ka yajin aiki ba ka biya mata bukata ta saduwa magana kenan ana wuri guda amma ba ka biya mata bukata ya ce wa diribuhun darban gairin mubar a bige su amma bugu wanda baya rauni ba mai tsanani ba wannan shine fatar Allah subhanahu wa ta'ala walati takhafuna shuzahunna fa'izuhunna wajuruhunna في المداجي واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Allah ke magana mata wallati ta kafin cusa wani wanda kuwa tsoron sun ta da karan hanci ta ta da bori kenan ta yi tawaye ta ƙi biyayya game da dokoki na Allah matakin harko Allah ta faɗi zuhun ku musu wa'azi a ja hankalinta wannan abin take bai dace ba a mata galgadi ko kai kai ko ka samu mai yayi wa'azi akan wani lahi da ta yi na tawaye ko bore Allah ce wahjuruhun nan wa'azi bai yi ba an yi wa'azin an yi wa'azin taki ko ta ce kai sakin wa'azi ko na kuma sa kai sakin wa'azi ba wani ma wa'azin zai kawo na san wani washe me matsalar a kuma su taurin kai kware shi wa'azin bai wa'azin tana irin wani abin sai nemo wani kasat wanda yake irin maganan mas'alarta laihinta don ta ji wa'azi ko ta fasa ya sa kayan shi tana ji suna ji can aka wa kan fonkin wurin da yake matsalar ta ce ta ce a ni ne ka kake na abin wa'azi ce a ni wa'azi ne na kawo kenan kawo mun da kawo mun wazi kenan ko nan ma ka sa bane bane ba kullun da wani kana wazi ne bane kawo shi yanzu bai da bana mai da ke wani ya kawo wazin kaga wannan irin ya kai gaya eh shi kuma haka da gaskiyan kawo wai dan ta ji ta ce kenan kawo kai amma wazi ko to kaga kenan in da ya kamata ya iya ce kaya ya miki wazi tun abin da ke bai dace ba kin ji wazi da kai ji awoyi da hadisai kenan wa'azin matakin farko wa'azi ake idan wa'azi ne bai yi ba aka ce kenan wajuruhun ka ƙaurace mata filmadaji kuna wuri guda ɗashi guda wuri guda amma ba ka biya mata bukata ta mata wannan shi wani abu ne wanda sai wanda yake kamewa wanda yake namiji kiki zai iya kuma haka ne doka ce cikin tsari da allah tsara ne ba komi kurin kai ma kayajin aiki bayan ya ce wa duribuhun an ce wata wa'azin ta ƙiji ta ƙi jin ƙauracewar a jaka ta kuma kamar jaka kenan ba ta kuma daban dabba to anan allah ya ce wa diribuhun a bigi su wannan bugu a lokaci guda annabi ya magana gairin mubarrih bugu ba wanda zai ba illa ya tabo ya illa amma nan akwai ganin abin zamani ya zo irin haman zaka ce ga malabi ce ai bugu ba Allah ya ce ai bugu annabi ya ce ai bugu illa bugu ba irin bugu ba zai ka illa amma bugu ya tabbata Qur'ani da Sunna baka ibi mai kauce miki haka Allah ya ce ai shi Allah ya ce ai na akwai mata da neman wayewa wani waye da neman kaman fada da abin ko kalubale da abin shi wannan umarni daga Allah ne ya ce ai matsayinki na musulma Allah ya bada uzini a wani hali a yi bugun inda ki imani ke musulma ce manzan Allah na ce a yi bugu a wani halin amma na biya magana bugun ba wani zai bar gurbi ba bar illa ko mai karya sauransu amma bugu ba wani mai iya turu shi a musulunci ya tabbata duk wani mutum kare kewa kewan shi da kuma suka neman wajen da a ce musulmi kaza ne don sake suka da wajen turawa su suka neman wasa da hankalin mutane kan wannan abun Allah wadi annabi ya wadi a yi bugu illa bugu ne ga irin da aka yi bayani ba mai cutarwa ba wanda zai bar gurbi daga baya to wannan kenan allah ya ce fa'ina ta anakun in bayan kun yi wa'azin ne ta komo ka yi ƙauracewa ne ta komo ko bugun ne ta dawo allah ta fa'ina ta anakun in har suka muku da'a suka komo fala ta bugu alaihin na sabila kakko nemo ta hanya daban ta cutarwa kuma yake ji hankalinka inna la kana aliyan kabira Allah madaukaki ne Allah mai girma kai tsokanan kana kai gagarinta kana dama a kanta to ka tana da girman Allah kai hankar hatara to wannan shine kenan nan hadisin ya kawo na fahajuruhunna fil madaji wa dribuhunna darban ghayr mubarrih ku kaurace musu a wurin kwanciya kenan ku bige su bugu ghayr mubarrih ba mai cutarwa ba ko ba mai tsanani ba ke ta fa'ina a ta'anakun in suka muku da'a bayan wannan matakaiya fala ta bugu alaihin na sabi wakunan wata hanya daban ta zalimcinsu ala annaba kuma sake kalma ta jan hankali inna lakum ala nisa'ikum haqqa lalle kuna da wani haƙƙi ku maza akan matanku wali nisa'ikum alaikum haqqa su ma mata suna da haƙƙi akan ku kenan kowa yana da haƙƙi akan kowa sai ke bayani wani daga cikin haƙƙin fa haƙƙukum alaihin haƙƙin ku maza akan mata Allah ya ta'ina furushakun man takarahun kada duk wanda kuke kyama kasa bari ya haushi hudu ta zo gidanka ko da dan uwanta ne ko wani ne wanda ya shigo gidan to wanda ta san ba ka so zo gidan ka ta bashi dama zama ko kan salon ko kujera a ya tahiye shi kurin don in ya zo za a samu matsala eh gidanka ne ko da nata ne akwai matsala ka yi da shi ta san baka so shi to kata ba shi damar zama haka Allah ce kasa ba da damar shi ku ga wanda kuke ki wala ya azanna fi biyutukum liman takarahuna kakku ba da uzini ko da wata gorar ta ce ko wata wadda ta san akwai matsala ta ce ka ta shigo gidana kowane ne to in ya zo ta ce tsaya da kowa haka mai gida ce wannan haka ganta ke kasa ba da uzini ga wani kowaye shigo gidanku wani ba kwaso shigo kasan akan sani akwai matsala akan sani a mata a maza akwai wani fitinan ne ko fitinan na kamar ma sai ta bata mata taka dama yawa cikin dangin ma an santa kakana yi mata intraday ka zo gidanka kana da haƙƙi haka nan ya ce ala wa haƙuhunna alaikum ku kuma haƙƙin su matan a kanku an tusinu ilaihin fi kiswatihin wa ta'amihin ku kuma ku kyautata musu wajen tuha da abinci mai kyau tuha mai kyau a sa musu kayan kwalliya a sa musu kuma abinci mai kyau kada kai ka shiga runwa ka ci ɗan datse da wardabar abu mai daɗi ka wata tsanwa kuran da wake da garin rogo wannan bai dace a kana cin mai kyau gabata abinda kasan kasar haka ne gaskiya magana kuran duk da ba an ce ba wai za a lake ce an ka cika ta ci ba an ce ba dole kama egal abinda ka ce ta ci a kana cikin wadata yana kace ita mata ce mai kyau na ku abu mai kyau ne ita bata bukata shi ma amma dai ana nin ka bata kyakkyawar sutura mai kyau abinci mai kyau magana kenan kuma mace tana aiki da mijinta ba ubanta ba ba ubanta ba take aiki gidan wani uba na a'a kai ne mace bakin halin ka zaka aiki da mata bakin gwalgwadonka ya kai kai ubanta ubanta talaka ne kai kana baka ce ba ta ɗaya talaka ce gaban suke cewa wai mai ziya ne gane magana in ka ba ɗaya talaka tuwa irin ta talakawa abincin talakawa kana mata guda biyu ɗaya ɗaya mai kuɗi ce ɗaya ɗaya talaka ce in ka ba ɗaya talaka abinci irin na talakawa kaya na talakawa ka ba mai kuɗi wai baka yi abinci adalci ba wannan ma magana bace ta adalci ko da malami ne magana ta saba ƙa'ida adalci mace mijinta ne shi ne ake magana da shi annabi sallallahu alaihi ya amidiyan sarakuna irin su wannan safiya irin su joyariya irin su ya armi ɗaya masu kuɗi irin su aisha ya armi ɗaya talaka ko ne ya arma amma ba wanda ta raba wajen rabu ta wani ɗaya wani ga ubanta wani ga ubanta kai ne za ka yi magana matanka matsayinka ne matanka kuran kai talaka daidai da ƙarinka da kuɗi ne daidai ƙarinka daidai halinka ba su aiki da gidansu ko ce wani gidansa ba gidansu daban amma fiye mata sukan kawo wani lokaci mutum iyawa Allah gama ka da wata ɗaya ko mai kuɗi ce ka yi abin da ƙashinka shi ne da yawa kan samu haka nan don ka a ce mashi kaza sai ya yi abin da ya ƙarshe shi wannan ka yi daidai ƙashinka wannan shi ne ƙa'ida baka aiki da babanta talaka ne mai kuɗi ne kai wane ne shi ne kwaran ina tana wata kisa wata rana irin wannan sulhu ne ake mace ce da mijinta abin sabga ne ya kama sai to Allah sa ina cikin magana su sai ruwan kalma da mata ta kawo kalma wai su a gidansu baban su za a sabga ga abin da yake wuri kaza to kai tsaye sai ta to nan gidan ubanki ne abin da yaban sai kai haka ta gidan ubanki ne nawa gidan ubanki bane kin ka magana ubanki ba gidan ubanki da wannan gidan da ba ba haka wani ba ba gida ba da bana wannan kalma ta zai kai ni hudi ne gaba ne da hudi ba ba na kai na hudi ne ta hoto mun ne kuna hudi kenan maka tana aiki da mijinta kurun ba ba wanta ba wannan ruwaya da kenan tana tabbatar da da kenan kowa da nan ba duka ya ambato ba hakunan gaba ɗaya bane ba wasu ne daga ciki zamu ji a gaban su ba duka bane ba amma dai a takace kenan kamar da Allah ka cewa walahunna مثل الذي عليهم بالمعروف مات ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف na ya kwanta kenan wannan aya tana magana duk abin da yake kyauta bil ma'ruf din kyautatawa yanda kake so ta kyauta ma kama kyauta mata nan wannan aya ta ta kunshi duk wani abin isani kowa iya bukatar agaji taimako kyauta ga dan wanshi kuran kuma akan ware gano wannan gano wani wannan shine sai yake nan fasarawa qaulu sallallahu alaihi wasallam awanu ay asiratun an ta abin da muka bayana ne ma'ana mai kai awanu inda kuma ma'ana asiratun jamu aniya bil ana muhimmala wa hiya asira ma'ana kaman ma al'ani al'asir da ake al'awan shabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'ata fi dukhuliha ta hata hukumin zawj bil asira na ya kwata mata mace shiga kalkashin hukuncin miji kaman al'asir ne kaman kaman yaki ne kaman aka ciwo a yaki ne kenan ya kasanka kai kulawa da shi adarbul al-mubarrih huwa shaqu shadid darbin ake ata darbin gari mubarihin ko me darbin gari mubarihin kenan me al-mubarihi yace na ashaqun ashadid bugu mai tsanani wa qawlu sallallahu alaihi wasallama fala tabgu alaihin sabila ma'ana wannan aya kako ne mota hanya daban ay la tatlubu tadikan tatajuna bi alaihinna wa tu'dhuhunna bihi ma'ana kako ne mota hanya daban zaka hujja dan ku cutar da su wallahu alam Allah shi mai tafsirin abin da ya gabata ne bayan maka وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتقصوها إذا اقتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تحجر إلا في البيت آه أبنك وانا رواية تم عوية بن حيدة يكي تشوى شيء لكشي تنبيع ya rasulallah ma haƙu zojit ahadina alai ya manzan Allah me ya haƙƙin matar ɗayan mu akan shi kina me ya haƙƙin matar matar mutum akan shi abin da tambaya sai annabi ce mishi an tut'imha idza ta'imta ka ciyar da ita in ka ci ta ci kenan kadda kai cikin ka a cike ta da yunwa magana kenan kaga bata da yunwa wata kasuwa zaka ta saita an kai sutura ita ma ce ta kama ta sutura ba an ce wa igal igal ne amma dai mata kai kana da halin sutura kai ita maka mata kaka bata take ba sutura kirki wala tatrib alwajha kaka bi huskarta wala tuqaddi kaka mata kaka munata nan ma'ana din an ce da ranka ya baci hatta da da da mace da abokin rigima annabi ya ce fa in qatala atakum falatakil wajha ko falatakil wajha ko da fada ga kuma mutum annabi ya ce huska tana daraja ko za ka yi bugu kakai ku tuhu a hanci ko a baki ka wasa mace baki ko hanci ko kaka mare shi cin mutuncin huska ne a hana mari ko matarka ko ɗanka ba a mari kuna shigo? don abu ne mai sauƙi ya ce ya cire shi da biyar ya cire ta da biyar abu ne mai sauƙi a kan jaraba abu ne mai sauƙin bugu shi kuma shi ne aka hana intardi ne mamunu ne bugun huska an hana na bai hana ko mata ko ɗa ko na abokin waɗa kai bugun ka wani daban a ƙirji a hanci a wani wani daban amma a wani a geye ko abu amma dai huska an sa mata jama'a ba a taɓa ta wannan haka shari'a ta ba da ba kowane ne abokin waɗanka ba ta kowane dai ɗa da mata dai wanda ke ana kurka huri shi dai mata ko ɗa wani abokin rigima kan haka na mace ko za ku rigima na mace kakkiya huska don wuri ne mai daraja cikin adam an taɓa wuri mai kima a jikin shi kamar huska haka mai illa kenan kaga ba ba mari kaka mare ta balle ka mata kutuhu ka wasa mata hanci ko baki gwanda ma ka ɗauko bulala eh ɗauko bulan ku ɗauki bulala amma dai huska a hankali ya ce wala tuƙabbi nan tuƙabbi kamar ta yi kucaka banza kai ke mummuna wani abu dai na na wulaka na aibantawa aibanta halittarta ko gajera ko zankale ne yana abu dai na abu eh kaka mata yau dogon ta zankale ne sai ya ce kenan wala tuqabi kaka aibanta wala tahjur illa fil bayt kaka kaurace da ka ta ta hajuruhunna an tafi mu daji kenan kaka kaurar zaka bar gida gaba daya kenan ka kaurace amma a daki daki guda amma baka mu'amala da ta ta kwanciya to amma nan ana ta illa lil mujib wanda bane ta akwai hali da zai kai wani lokaci kaurace ta zama dole amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kaurace wata guda ya bar gidan ka kenan abin akwai inda yake kaiwa annabi ya taba fushi wata guda sai da ya rantsu abin bai shiga gidan ya wata guda sai da ya wata guda ba kwana daya kwana 29 annabi ya shigo kasan dai an jima ana jira wata guda ya shi aisha ta ce a caka za ka yi wata guda ba yau kanin gashirin tara kan bata damu ba kan bata damu abin da yi ba tana kan tabi kan ba damu ba da wata guda bai yawa ba wata guda ka ce kuma yau kanin gashirin tara ka shigo ba wata guda ka ce ba ya ce aisha wata iya talatin talatin ba daya ta ba daya wata yi kenan ba ɗaya ne wata lissafin wata zai ɗauka wata kwana ɗaya ba ɗaya shirin tara ne wata aka lissafin wata ba na talatin ba ne ba to ga haka tana lissawa amma ya kwanta ba kan ba damu ba wata guda kai to kenan nan ka annabi ya kuma wata masharaba kamar ce ga wata tara kai zamna duka ya basu gaba ɗaya kenan an ce in abin ya kai gaya an ga zama a ɗakin baiwa in aka bar ɗakin a wannan an ce in ya kawo shine zai zama lahini sai ya ce ma'ana la tuqabbi la taqul qabbahaki Allah kace Allah wadanki ta ka kamata abin Allah na miki wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akamalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai tukar masu imani imani wanda ya yi su hali na kwarai ɗabi'a ta ƙwarai wa khiyarukum zaɓaɓɓe a cikinku musulmi khiyarukum da nisa'ihim nagarinku nagar a wajen matansu kenan wanda ya kulawa da mata iya cikin mahici zama nagar cikin al'umma kenan kulawa kyauta mata iya baka wata khairiyya zaɓaɓɓe cikin jama'a ƙwarai kenan abin ƙwarai ne a ce mutumin kwarai ke girma masu kuke karrama su wannan haka annabi sallallahu alaihi faɗa na hizababbe a cikinku ku heye a cikinku wanda yayi kulawa da matan shi wa an iyas bin abdullah bin abi zubaba radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدربوا إماء الله لا تدربوا إماء الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئن النساء على أزواجهن فرخص في دربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم رواه أبو داود بإسناد صحيح abin da ke ruwaya cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi kashi la ta dalibu ima Allah kadda ku bugi bayan Allah mata mata ibadallah maza ima Allah kenan ku bugi bayan Allah mata jama'a ama ima shi ne jama'a ama kenan bayan Allah mata ku bugi su to wani abin da annabi hana bugu sai zamanto kuma an sa wata bare wani kariya su kuma sai shigantaka kenan tun an ce ka bige su kine sai abin saka dama wani abin da ya wakana umar ya zo wajen manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah za'innan nisa ala zuwa jihin tuha magana da kai mata sun ta da bore ga mazansu tun da ka hana a bugu kina sai amsa ga dama ba doka farakasa fi darbihin annabi sai ya rangwami kenan bugu in ya kama a yi bayan annabi kuma ya ba da uzinin a yi bugon faɗa ga yadda he kuma bugun kuma ya yawa he ga mata kuma sun zo shi ce faɗa ga yadda zama da sa'an kasiru sai ga mata sun zo kenan sun zagaye gidaje a nan wajen matan shi wannan a wancan gidan wannan a wancan gidan suna jaji duk wanda ke alaka shi mata ana kowace da nata ba gida guda ba duk gidan mata yaga mata kenan sun suke wa ko ce ta je ta gaya wa wannan matai kin ji kin ji abin da mai gida da mini ya ban kashi kaza kaza kaza gashi nan dai tace duk wannan matan suke yawo a gidan Ali Muhammad baitan gidajen shi ya shukuna a zuwaci suna jajen mazansu ta an ce ka a buga sun yi bore sun fandare kuma an buga sun yi jaji ya yawa bugu yawa shi da nasarar bai sai ya ce ya yi musu ya ji labari amma laisa wula ya ka bi khayariku ya ga ya ba da uzuri amma ya ce a sani wa masu bugun ba su bane zababbu kiran masu haƙuri kan su yi bugun shi suka yi ga da kenan sai dai kin rashin bugun shi yayi ana mutaki da ba sai qawluhu za'irna yace huwa bi zalimu jama maftuhatun summa hamzatun makasura summa radun kaman fasara wasa da da shi yana abu da shida ake wasa ba sai an wasa ba yace da yace maka zalimu jama kenan zaliba daliba kuma mutuwa kuma an mata fataha za kuma summa hamza kuma kuma kenan za'irin da hamza ita ma mai kasara za'irina kuma tukwara ita ma sakina za'ir sun nuna ai ishtara ana mana kamar sun yi bore kun zace ko kuzari tsauri tsaurin kai me a tafa ai a hada kenan sun zagaye gida a nan sassar mata sun zagaye gidajen shi suna kai kara وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة صالحة رواه مسلم بالله بن عمر بن عاص يتشوى من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي الدنيا متاع دنيا ونوليني نجن دادي دكانت دنيا ما متاع أصلا متاع jin daɗi guntu mai yankewa shi ne mata za a ɗan more ɗan lokaci ba mai ba da wama baki shi da mata to duniya ɗan jin daɗi ne ba madawwami ba amma wa khairu mata'iyya hiyayyen jin daɗin a duniya ka samu almar'atu saliha mace ta gari mace ta gari nan kake na akwai jan hankalin neman mace ta gari ta gari ta ce a gaba duk da ana maganar annabi sallallahu da ya magana tun kalu mar'atu limaliha wali jamaliha wali hasabiha ya ce fa alaka zata din tarbata da ana arman mace dan kyau dan asali dan dukiya dan kyau dan dukiya dan asalin ta yaddan ce wannan ɗabi'a ɗan adam ana wani arama na ba haramta bai amma abinda annabi sa a gaba wanda za ka sa a gaba za ta din to nan da aka za ta din ba ce baka arama mara kyau baka arama mara kyau ko kuma ba ana arama mara kyau ba ba ana arama mai kyau ba ko ba ana arama mai kudi ba ana arama ɗan dangi ba abinda ake magana kan wannan ya zamanto su ne madogaraka dan kurin mai kyau ce kurin kyan kaɗai ka gani ba addini asalin ka gade ka gani ba addini kudin kade kudin kade kai ka ba ba addini shine matsala dan annabi ya ji hankalin mu mutum in za a rama ce dibo ta mushi sai ranka ya ya dira ta dira ranka dan yakan yi shi za a tabu zaka je maka tayar gare so na ga wata ɗaya cikin sabai ba sai rasulullah na je na yi magana aure da wata cikin amsa na wuce ka kalle ta da kyau ce ko ma ka sake diba ta da kyau ana samu wata illa a idan ansar nan menene kenan ka kalli wadda ta maka jabir bin amlaka cewa nakan ina san aron wata nakan mata kallo na ba zata na na zamba ba ta gani ba in kalle ta da kyau na bai bada maka kalli mace yanda annabi ce kalle ta kallon da zai sa ta shiga ranka ta dira ranka ta kenan yakan yi mai kyau ce kuma addini ce ba matsala bace ba mai kyau ce alasari ce ba matsala bace mai kyau ce mai dukiya ce ba lai bane ba amma a sa dukiyar gaba kadai shi ne matsala don in dukiyar kadai ba ba addinin kai maka hodi eh kai maka hodi kaji kaji ba dadi tabbas in ken ne ba ba addini kai maka hodi tana gidanka tana randebu da wani ba ka suke ba tana whatsapp an gadi ba an kama ta zamba da yawa suke kama yasa kama ta whatsapp kin tana masa da wani da wani ne aka samu lokaci wani tsautsayi hatta kai da hadda manganu kai ma da wani bai dace ba ya gani wannan duk abin iya wakana saboda tana da farin jini kuma ta bata mata kare kanta ta take wani cigaba ce ta tana da farin jini tana ga mijin zama san da ake tana bata addini ji take ba na wani cigaba ne tana bata addini kenan kenta illa ne gare ka kai kai kai gabaro zai kai gabaro ka ne dewa dewa sun san mata dewa wannan mu tabbasi ne wanda tana gidanta tana mu'amala da wasu kuma mu'amala kowace kuma za ta yi nan ba ta addini ka kenan kyan banza ne dukiyar banza ce asalin banza ne addini shi ne gaba da komi sai sai yake cewa nan ma haƙu zauji alal mara mai haƙƙin namiji akan mata قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله can ne kawo nan lati ta kawo bayata ne ko da makaranta baya Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa Allah ya ce maza su suke kula da sha'anin mata jagorancin mata su ne a sama su aka sa aka ba su jagorancin mata shine kula da al'amuransu wannan allah hada dalili bima fadala allahu ba'dhum ala ba'd dalilin wata fadala da allah ya wa maza akan mata kowa sani in karin jikin ne ba ɗaya bane ɗan hankalin ne ba ɗaya bane ba allah ce ba ɗaya bane komi da Allah ya yi bambanci da yawa kan maza da kuzari da ko an samu zakunta ba ɗaya bane ba yau in kana so ka gano in sun kai ɗari ka sako ka dangare a cikin salakin duk barikin za ga an watsi a makaranta ne in ake ta mata wani shigo a dangare haifuwa wuwa ɗaya yaro ƙarfi ne shiga bakwai bai kai ba ta zo kama ɗan yaro ɗan shiga bakwai zai huda shi in shekara bakwai uwan shi ne kakannin shi a ciki ana hili da haka suke duk girman su ba ka kare kare ba ɗaya bane ba kuzarin ɗabi'a ba kuma da ko a ina ne duk shi kan taka kurin haka yi wasa da mutane a ɗaya na ƙarya ce ƙarya ce babu duk a duniya ba in za ka ce mace take taimaka ko jaman jaman baiwa yau su masu wadda suwa ne ne amurka shiga kusan ɗari ku tun mil sattan karan katarwasan ake shugaban ƙasa amurka haihuwa ta umarci ba taɓa yi ba ba su taɓa yi ba su iya hatta wanda ake katarin hawa wannan wannan uwa wannan kwanan nan wannan trump wannan trumpe ba trump trumpe trump an gadi ba sa'ad da yake takara ke da mace kaka can da wani takara da clinton ne ko ilai wata ke ilai clinton ko kaga an ce kurin dalilin mace ce sa kursu kalabe shi yanzu ma ya gamar mace shi zai bisa hazin bisa ƙi zaɓa mace sun bata iya to kaga inda da ya bada example su su ɗauke mace ai ko kara haiku kun ce da ɗaya ne ko kara shekarun ɗari kusan uku ana yi ko sau ɗaya ku ɗauke mace inda gaskiya ne kaga san ba kai da makon trump yanzu suke ko tsare ce ita uwar horon shi an taɓa yi ba taɓa yi ba ta horon shi so a ta prime minister so ɗaya ka taɓa mace ita kiriston ta kasa ce mata ida ba ita kiriston ta kasa ida ta mandakin kasa ida mandakin ta ita kiriston ba ta kake ne da ya ba kuwa misali an sai ne ko namiji namiji ko a dabbobi namiji ko namiji ne ko a dabba dabbiya ba ɗaya bace ba Allah ya yi ta maza kan mata balle kuma mutane haka Allah shi mahalicin mu ne kuma shi wadi kuma haka ne ko ka taurin kai da kon kirishin kuma amma haƙiƙa haka ne kenan Allah ya yi ta ya yi ta sashen su akan ya yi kenan maza akan mata kuma wabi ma anfaqu min amwalihim kuma ba haka Allah ya dora wa namiji shi zai bada kudin shi biya sadaki shi zai ciyar da ita ya shayar da ita ya mata sutura ya mata komi wannan shine kwanaki an yi tambaya ne suka ashe ana daman tattauna kan maganar waye muke girman haƙƙi da uwa da mata mas'ala ce ba guda ba shi aika masu wuri guda ya zama abin hayaniya shi abinda wancan magana ta kaga wancan ruwayoyi lalle an wa annabi tambaya sallallahu alaihi ina da dinari guda waye mai haƙƙin wannan ce kanka na biyu yace matarka iyanka anan babu inda inda annabi ya mace ba uwa ku wannan su ne ake kahe su ce ai kenan mata ta haihuwa haƙi ɗan wata matsala ce daban abu ne sananne babu wani shuba ƙwa'ayin da sunna ba mai haƙi a kan kama he girma kama uwaye waka da rabuka Allah ta abudu illa iya ne ce ƙabilarin isana wannan nasi ne kata'iyyar a can me yasa aka kawo maganar uwa aka kawo maganar ma aka kawo maganar mata ba ka uwa ba ai ba gama saka annabi ya ce mata ta uwa ba ya ganin kawo magana a'a wannan mas'ala ce ita mace duk abin da ta mallaka in ta mallaki wannan duniya duk halinta kai ne wajibi ka ciyar da ita ita kuma uwa ko uba uwaye yakan yi mahis ce da kai iya bisa bukata kama uwa ka ce yawa uban kama ka ce da ita kai kan ko kenan su uwaye halin da suke da wadata bai wajibi iya cikin isani neman lada ku gane magana a lokacin uwaye suna da wadata a hannunsu ta ce da kansu ka ba su bai zama wajibi ne neman lada ne ita kuma dole ne amma misali uwa babu kowa bata wa a nan ga uwa da mata sanan ta zai ta wani ta zai sake ta gaba da ko ya sake ta ma gaba da ko na gaban iyayen sake ta ko na ga iyawa talauci mana iyayen ya sake ta huta amma uwa ha bai ba su waka ko banka ba ɗaya bane mutane musu ba ba ba guda bace ba wannan a halin daban ne amma muskar kisa da sananna da annabi ke bada misali ya ta ashabul ga an za gane ba ɗaya bane ba abu ai shi wannan wanda ya tawassuli da ake kwarai kuma ake kwarai ne a wajen Allah ka Allah ba shi dutse ta me cikin ɗaya ai ya ce yana da uwaye masu karamin ƙarfi ya ce ya je nemo abinci abinci da kamar da ka musu da ya je ya zo sun yi barci ɗiyan shi a bayan shi gida bai je ba iya wurin uwaye iya so su iya gurin ya tada su ya laki iya nan har asuba ta suka tashi bai je gida mai kai da mai kai matan ba uwayen ya kawa wani abinci Allah in na ake kwarai Allah dan Allah ka bude mun Allah bude mutum hanya ko kina gaga anan tabbas uwaci uwaye na gaba ba magami yan uwa inda kowa yake bukata ba ga uwa da uba da mata amma aka ware wannan ita ce muke girman haƙi da ita ce muke wajibci a kanka kai ka ɗauko amana za ka ce da sauransu amma a ce wai a daidai ba magana daidai ba magana ko da wurin shi eh kuma ta ruwaye tun daga ka ruwaye ruwaye ta ake magana kurin waye ba ka uwaye ba za a gama uwa da uba a ce mataka ta uwaka ba ba za ka magana ba ka magana amin
yace kenan wabi ma an faƙo min amalin maza su suke ce kashe duke su da abin suka samu a kan mata take shi ne da ake maganar masu 'yan hira neman suka addini ko a samu mata musulmi ma ya za a ce da miji da mace wai duk gadinsa ɗaya duk matsayinsa ɗaya ubansa ya mutu kuma a ba su haƙƙi ɗaya a ce wai kai a ba da miji duburkin kashi biyu na alwoshi kuma wasu da ubansa ɗaya ɗan kiyar magana ya kasance to shi mai wani magana me ya ba matan me dorawa shi namijin da aka ce a bashi kashe biyu suka diba me ka dora mashi shi Allah ya dora mashi ita wannan mai rabin ya dauki biyun nata nata iya hannunta shi aka dora mai ciyar da su ya masa arme masa komai a cikin nashi in ce gidan mijin da aka koro ta ta zo gidan shi kuma uba shi ne shi yauninta akan shi ɗiyan ƙannin kamata ‘yan kamata ga yana gama ubansa ba uban ku dare ita na ta iya na ko ta sa asusu kenan kai ma Allah yawon da ba dora mata ba kenan ba banza ba Allah ce ba maza akwai dalilai masu yawa na ba maza kashi biyu na mata kun ko sai wanda dake nan namiji banda ma ita in tana da miji kai kana da kana da gidanka ita mijinta shi da ba ta hadiyan da komai aukan mijinta yake kai kuma yawon komai mata ka da wajen abin gaske ne abin da kake bukata ya kai bukata ta kai ta ba ta kai ba haka wadda abin da ga Allah tsara kun ka mika wuya kun mun ba gane kima ba kaga neman suka saka balle mata wanda suke masu rauni musulmi ne mata da suka suna wannan magana suna neman su balle suka samu isa ya sa neman soko da wannan magana neman a ya za a taka nan ya suka neman suka magana ya sa a bata a bata rabi a bashi guda a shi wanda wani tsara in dai mu doka Allah to ke ma akwai tare da wanda da Allah miki yace kenan fasalihatu qanitat akwai mata nagari wanda suke kuma qanitat wanda suke da'a eh masu kiya masu da'a ga Allah na kwarai hafizatul ghaib hafizatul ghaib kuma suna kiyayewa min bil ghaib an ce namijin koda bai nan iyanan bai nan suna kiyaye kansu suna kiyaye duke mijinsu ba iyanan ba kai masu amana ne suna kiyaye bil ghaib shine a ta kawo التي تخافون نشوزهن المكي بايا أنا آية يكاو التي تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن وضربوهن وهجرن في المداجع وضربوهن أنا أتعانى أكون فلا تكون على سبيل الله هيتا هيتا وإن خفتم شقاق بينهما ده الله ويقول لك جارا جارا ميوا الله هيتا يكون كو nan wancan aya ta biyo ba wannan ta magana in aka in ta da karan hanci ko za a mata wa'azi a kawarce a yi bugu ba mai cutarwa ba kuma Allah ya kashe ka a musu tsageranci bayan sun komo ƙarshe Allah kuma ke magana su idan kuka hango wani kifta shiga gaba nema kuka hango shiga gaba nema matsala tsakanin ma'aurata guda biyu ku sauran 'yan kallo dangi alwalai ko 'yan uwa yace fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in rida islaha yufiqilla bainahuma nan lakana aliman khabira ne ko Allah ya ce in kuka hango matsala a wurin ma'aurata kaga anan inda matsala tsakanin ma'aurata ba gidan juju ake zuwa ba gidan alƙali ku je ku akan ku tona asiri asirin ku an ji kuma ku kuma ana kallon wawaye kun zama ku bata mutuncin ku a gidan alƙali ko gidan a ba zuwa gidan alƙali ko juju dan rikima in ka kaida ce ta ɓaci ne ta ɓaci ne Allah ce ina matsala cafa ba su hakaman min ahli can suna gidan tana gidan ta iya a gidansu za a je ba kira ba ake gidan alkali ko gidan juju can za a je gidan ku za ku je ku gano ko ta gaya wa gana a zo a iske su a gida a samu nashi a samu nata kuma Allah ke cewa in yurida islam yufqila bainahuma in dai har wa'annan masu sulhun suna neman gyara ne Allah ce zai ba zai a samu haɗin kai kage haka Allah ka tsara mana a cikin zamantakewa a takaice dai anan maganar maza su aka ba jagoranci na mata don ga dalilai yace wa ammal ahadith fa minha hadith amr ibn ahwas as-sabiq fil bab qablahu amma bangaren hadisai can ba min hadisin ahwas am amr ibn ahwas da yake magana haƙƙin mata ɗaya magana da aka bayani ko sai ina ne ina ga wannan ne a shi wancan ahwas wanda ya kawo haƙƙin kowa guda biyu a ciki yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu mar'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadabana 'alayha la'anataha al-mala'ikatu hatta tusbih muttafaqun alayh Abu Raki bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza da'a ar-rajulu mar'atahu ila firashihi idan namiji ya kiraye matar shi zuwa shi muda shi a san dai ma'anar magana ta sabuwa falam ta ati ta ƙi zuwa fa ba ta gadaba na alaya sai waye gari iya mi hushi iya jin damuwa da bakin cikin tabe ta waye to a lokaci guda la'anaka hal mala'ikatu hatta tusbi mala'iku na tsine mata albarka har garin Allah waye in ta wa mijinta ta waye wafi ruwaya lahuma wafi ruwata lahuma wata ruwaya ita ma bukhari ya kawo musulmi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza batat almar'atu hajiratan firash zawjiha la'anataha almala'ikatu hatta tusbi idan mace ta kwana tana mai kauracewa shumuda mijinta zaman ta waye mala'iku na tsine mata har asuba wafi ruwaya wata ruwaya ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadi na mai rantsuwa ce na rantse da wanda raina ke hannun shi mamin rajulun ya du'u mar'atahu ila firashi fata ba alai ya ce ba mutumin da zai kiraye matan shi zuwa ga shimfiɗa shi ta kiya illa kana lalli fi sama'i sahitan alaiha hatta yarda anha ya ce sai wanda ke sama ya yi hushi a kanta har sai mijin ya yarda da ita sai ya huce kunshi albarka ta ce malaman aƙida ke ce wannan iya cikin hadisai karara kun suke ture shubahar masu wai hana dangana ma ce Allah yana sama sai su ci ai illa kana lazi fi sama'i kuma ta araman alal ashir tawa ya ce wannan me aka ce magana ta wai da aka ce fi sama'i cikin suke da za ku ci Allah a cikin sama ai fi a ƙur'ani na wata fil aradi wasiru fil aradi hata ku zai cikin ƙasa a cikin ƙasa ku kuke kuza kuke ta yi a ruwa ai alal aradi alal aradi ne ala ne kenan fi tana ɗaukan ala a cikin ƙur'ani kuma a cikin luga tana ɗaukan ala nan hujja ce kamar ce ne ke nasin ƙur'ani أأمنتم من في السماء أن يحسبكم آية فسيتمركم كما أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حسبا wannan sai annabi Allah ce shin kun amince a amintu man fi samayi kun amince wanda yake cikin sama an ya kasabe kuma Allah fasaye ta mur ya kasafe kasa ko ya yi can ya ko muku duwa tsuna azaba ai waye kowa sai dai Allah ne to yace a fi samayi ana niyan wai mulki wanda mulkin ke sama don nan kaga tawilin magana ne shi inda wani nasi ya zo a sunna ya sarrafa wannan zahiri zuwa ga duka amma ƙararin nasin ƙur'ani da sunna ta zo ga disin jariya cikin sai musulmi ita ma'auya bin haka masu lami ma'auya ya ce bai washe ce ya mara kasan ana ana mari to ta yi ta bari dabba kirkeci ya cinye mashi dabba da ta zo sai cire ta da biyar ya yi zai wannan mari dai mata ya ba annabi abin ya tsauri abin ya ba shi zahi kwarai annabi tsawatar da abin ya yi lahi babba mari ya yi ana sai ga shi kun abin da zai kurin ya huta daga wannan fushin da adabi da lahin shi kurin ya yantar da ta kurin ya ce zai anabta a kayan ka yantar da ka zo a bincike a bincike ma gaji a kara maka haure kari a yantar da kahura ta ka kara gari ma kara masa kari anabta ka kawo ta a bincike imanin ta to cikin anabta ta zo anabta tambaya ya tambaya ya ce mata ainihin Allah tambaya ta ainihin Allah masu kanu kace ma Allah laki kawai ya ce ma Allah annabi tambaye ta aina Allah aina Allah kace fi samai wai ta kai sa rasulullahi ne yace ita kafa ina mu'mina annabi ce in tata fa inna mu'mina mu'mina ce kuma tace ba tace Allah ce fi samai ya sama kaga shin albani mu rake cewa kaga annabi ce aikata aqida ta magabata sa aqida ta salima lahiya lau ce kaga wannan ba kauya ce baiwa ce a wani halin lokaci mai tsawo kaga a mace wannan ruwa ga gama mutum professor malamin jami'a ne amma iya wasa da hankali shi wannan hadisan ya so sarrafa abin baka shawala can sa abu na basit Allah ta shi asabar kullum ta maga malami ya iya kwanta a jami'a amma iya wasa da kwallo mutane ayi aka ce kaza ne kaza ne ta wahala kai ya kasa gane abin da ke zahiri karar ahiri ainihin ta ainihin Allah ke sai su to Allah ka hanyar sama shi Allah ta yi Allah ta yi sawa ala arshi ta suke sama da aka ce wallah iya sama ma'ana sama da kuma ana ne ba wacce cikin sama ake jama'a ba Allah sama yake da komi ya fakul Allah ya magaji Allah ya fakul arshi ko da sawa ala arshi annabi Allah ke annabi ba labari kenan Allah da aka ce iya sama an ce wacce cikin sama ta bakwai a ta ɗago ta biyu saman komi yake Allah gaba daya ba nan ne ba saman bakwai ba ka ce ya ce to ka yi tawa Allah iya saman komi komi ya saman komi dan yana magana muna magana halittun Allah ana magana sama kasa don abubuwa halittu ne kanana wajen Allah hatta ba ma mun wajen Allah ba a karkashin alaka sama da al'arshi halittu ne kanana ba su kai komi ba mun ne muke dauka wani sama kaza na abu da a saman al'arshin kanta Allah sama Allah fa al'arshi Allah sama da komi ke Allah to ana magana wala misali sawa abin kanana ne ana magana annabi ya ce inda za ka sama bakwai kasa bakwai da abin da ke cikin na halittu a dora akan cikin kan kursiyu ko ya ce kaman ka ɗora zobe ne a cikin sahara kaman ka yadda zobanya a cikin sahara duk girman saba ga karɓa a kan kursiyun allah sai ya ce ita kan kursiyun in za ka ɗora kursiyu kan al'ashin allah kaman ka ɗora zobe cikin sahara ne tabbaci ta ma tana wake magana sama kasa wajen ban sama bakwai muna wajen mai gano abu ne a wajen halittar allah ƙaramin halitta ce sama bakwai kasa bakwai wani karamin karin to kenan shi Allah sama yake da komai kurin kace ma sama kace wannan sama ta bakwai wannan kananan halittu ne su ma Allah sama yake da komai gaba daya halin arshin gaba daya shi magana kenan kurin ka tsaya ka ta baka kawala kurin Allah ya sama kurin sama da komai ki eh magana kenan kurin kaga anan shine annabi yace in har kenan ta bari ta ki zuwa ta yi hushi ta ki zuwa yayi hushi ta to illa kana lazi fi sama'i sahiban alaiha sai wanda yake sama Allah kenan ya yi hushi da ita hatta yarda kenan Allah ba zai yarda da ita ba sai mijin ya huce an ce ta zo ta nemi afuwa ta neman mijin ya haƙuri tukwa shi ma Allah zai bar hushi da ita na akwai kasan kullum akwai yaka ce yan zamani da yan addini ko da bariki da wane ne ta ce to to me yasa shi mijin in ta nema ya kiya shi mai sa ba to shi Allah bai ba shi Allah bai da ba ga wanda aka ce mata aka ce ko so kiya mai nasi namu ita ma an ta nema ka kiya a tsire maka ko shi ba hadi ba kuma ba a gama kullum abu na sananne a musulunci kamar da uba ne eh an ba namiji sama ba a gama haƙƙinsa a ce daidai ne kuma dole sai namiji sama ce ba ɗaya bane ba namiji za ta iya bukata bai biya mata bukatar ko wasu namiji za ta iya bukatar rashin bukatar shi bai biya mata bukatar ko namiji akwai dalili da yawa namiji an san namiji ba ɗaya bane bakunan wanda san mai namiji ko da iya zai so manuci bai iyawa ko ita bata da wannan halin a takaice ba ɗaya bane ba kuma abinda kuma mutum ba shari'a kaka da na kikira to na ce ita ma kenan in yi kiya kenan shi ma tsini ma da barka shi Allah bai haɗa annabi haɗa ka ba sai ka nemo hadisin ka daban eh ku nemo hadisin ku daban ku hukunci kai shi shi da annabi magana mace akai ita ce in ka nema ta kiya Allah zai tsine mata Allah zai huce ta malakun tsine da baka Allah zai huce ta malakun tsine wannan mace aka ce to duk da an san cewa kai kanka namiji in ta bukace ka zaka biyan bukata ka biyan ta bukata ya cikin haƙƙi na na mace amma yakan yi a zo a ka samu bukata biyan bukata amma zaka iya ka biyan ta bukata tabbas
sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل لمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن ولا تأذن في بيتي إلا بإذنه متفق عليه هناكم رواية أنه صلى الله عليه وسلم يتشوى لا يحل لمرأة أن تصوم بيع لتا قمتي تأزمي وزوجها شاهد مجن تينا قري إلا بإذنه هيد أذن شيء تاقامش نسنا تأزم النافلة بعد فرلا بعد kuma wala ta'azan fi baiti illa bi izini kuma kar ta ba da uzinin shigowa gidan shi in ba uzinin shi wanda ta musanta ta misali yana nan kaga nan ma za a kawo a to shi me yasa zai azumi bai ga mata to shi ta aka ita aka ce ita ce in za ta ta ga mishi ba shi aka ce dole ya ga mata ba shi haka annabi ya ce gurin sai anan gurin sai wa an ibn umar wa an ibn umar radiyallahu anhu ma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع كما وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه وانا كما تأمسأنا الله كم درسنا كما إن شاء الله سيما درسنا كان إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته